na san da ya riga an gabatar da su jawabin marhaban zaka nana ta mu ga dukkan wanda suka sami halarta wannan biki da aka kira shi sallah fist sannan kuma da ana sun bayani kuma har ya gabata dangane da waɗanda suka kira wannan taron wanda ake kiransu resource forum asalin idea din resource forum ya taso ne a sakamakon yadda muka san cewa a lokacin da muke makaranta a sabi'inoni to a makaranta din akan mukan ta magana dangane da makomar ƙasa da makomar al'ummar da muke zaune a ciki kuma har ma wasu zaka ga aina musu wayansu lakabobi na san tun wajen 73 lokacin mu muna 78 tsakanin 72 a 73 tsakankanin nan mu muna muna secondary a lokacin muna ana yawan gayyatar mu zuwa jami'a ana talakcoci ana cewa ideology ideology to har na san wani dan ajin mu sai sunan sama ideology saboda kullum aka ji ideology ideology ake tafi sannan kuma lokacin da muke jami'a za ka ji an ce wannan sunan shi for masses wannan a ce masa shi ne kaza wannan justice wannan ga sunan dai kowa ne dai nickname iri-iri kowa yana tunanin yana hankoron cewa na kamar in nan gaba in aka fito malam za a yi kokari ne a ga an kwakwafa komi to amma bayan nan idan mutum ya je dan kama aiki gefe guda sai dai wata rana kwaɗu ko a airport zai shiga shi da ka jirgi a ganin sai a wani kana yana ce a a yana ɗan nan wuri a ɗan rabe ne a wuri kan shi kenan inda je ya sami ya sami aiki ya je wani wuri ya yi shi likimo ba ka sake jin buriyarsa an gama sai nadiran ne ma zaka sai dai wata rana kawai wani dalili ya haɗa ko kamar yadda nace airport yakan haɗa musu da yawa wajen tafiya sai a haɗu to kuma ba yan watannin bayan ma mun haɗu da wani a airport ɗin shi ma irin wannan za mu shiga jirgi daga lagos sai ya zo muna jiran sai magana da ya ce shi ne wanda kaza ya karanta tukwanti sabayin ne kuma mun zauna tare kaza kaza ya ce amma yanzu yana gefe ya faɗi gefen da yake karin faɗi inda yake nan kowa ya gano wani yana nan shi ne mai kula da bangare kaza a wuri kaza to amma kuma dai yanzu kuma sai na shirya ce na ga idea din girin yadda yake da shi a sabinta sai yana nan da abin shi amma yana nan ya keɓe waje guda sai nake ce musu to kaga irin wannan abin da yadda ka yin nan ka je ka koma gefe guda kana abin da kowa in yaka nan ba ba sauyin da za a samu kamata ya yi mu tattara resources din mu a wuri guda mu rika haɗuwa ne muna muna musayan ra'ayoyi da miyau a san kowa ne inda yake da kuma irin gudunmuwan da zai bayar don wannan aiki aiki ne na gayya teamwork ne wanda yake ba mutum ɗaya ne zai yi har nace misa kaga mu a nan bangaren muna da abin da muke ce mai islamic movement islamic movement nan ba muna da muna da mambobi daban-daban kuma suna ba da gudunmuwa ta hanyoyi daban-daban za ka ga muna taruka wasu ba zuwa taron amma suna ba da gudunmuwa su ta yi ba lalle ne a gan ka fisikali ana yin abubuwa da kai ba amma za ka iya ba da gudunmuwa ta wata hanya sai na bashi misalin abubuwa daban-daban na gaya masa akwai misali akwai wani shi ma agirka ya karanta ainihin shi ma har shi ma ba zan nisanta lissafi ba kada a gano wane ne ya dai zama chairman na agriculture development project na state ɗinsu to shi ma ainihin ya yi likimo a wani wuri alhali na san lokacin shi ma irin mai akwai zafin nama lokacin muna ɗalibai zafi zafi sosai amma da ya ɗan to amma ya ce yana nan amma ya kan riƙa wa'yansu ayyuka a ɓoye haka yana ɗan in gizo abubuwa haka daidai gwargwaron irin abin da yake iyawa sun ke cewa to gaskiya magana shine wannan abu kowa ne zai ga zai duba ne ga ta nasa ɓangaren wace irin gudunmuwa zai baya a resources suna da yawa galiba muka ce resources so da mutane suna tunanin tarkace ne masu ciki to akwai shi ko resource akwai madi da ma'anawi akwai intellectual resources wanda ke shi ba ba wa'insu abuwa ba su goro ne da alewa da za ka gan shi an tattara su amma contribution ɗinsa ba kaɗan ba ne bilhassil ma duk abin duk lokacin da ka ga wani abu physical to ka tabbatar waɗansu resources ne mental resources ne suka ba samar da shi kamar misali wannan wannan structure inda muke gani wanda ya rufe mu mutum ya ganshi haka zai ga cewa to ai sai aka sai da aka design aka sai da aka sa idean sannan aka zo aka sa shi a aiki saboda haka akwai bukatar irin wayannan resources din a tattara su ne a alabashi in aka je wajen aiki waɗansu suna yin aikin a aikace wasu kuma za su mika gudunmuwansu to yanzu al'umma dai ainihin ba wani bai ba wanda bai san al'ummar da muke zauna ciki ba kowa ya sanya da halin da ake ciki kuma muna kallon abubuwa galiba sai da taɓarɓarewa suke mutum ya kalli abu ya ga kawai kamar irin irin halin ko unkula din nan ba wani wanda zai ce ayi ayi ko ya ce a bari a bari ko kuma yana abin da ya ga dama ne ga su nan wato matsalolin ƙasar nan ni da inda ba sai na ce akwai matsala iri kaza ba kowa ya san da matsala ne don kamar wadda dadewa nake faɗin cewa ainihin lalacewa ya kai mata kai ma ba wanda bai san an lalace ba hatta mahaukaci na taɓa da wani misali wannan shi ma'anin shekaru da yawa wani wani mahaukaci aka je yana complain ya ce yan kwaya sun ɓata mana haukanmu ya ce da kana mahaukaci sai a baka abinci a baka kuɗin kashewa yanzu ka laka sai a ce maka kai dan kwaya to kaga ta mahaukaci ma an ɓata masa haukansa to ballantana ma wato ayyuka na hankali ko ina an bi duk an kowane bangare na sosai duk an je an gama lalatawa to lalacewa ma har sai aka je aka bi inda ake fatan mafita ya zo sai shi ma sai aka je nama aka lalata sai aka je bangaren da ake tsammani na addini inda nan ne za a je koyarwa sahihi za a ji ainihin tarbiyya sai shi ma sai aka kawwana lalatattu aka nuna su a matsayin su ne masu magana da yawun addini sai zama wato shi nizamin da ya lalace din yana son ainihin shi ma ya- ya ya nasa malaman ya ya nasa shugabanni ya ma ha- ai, kowane abu sai ya nasa ya zama komai dai yanzu sai a ganshi a ce ai kowa ma dai lalatacce ne to ba lalle kam gaskiyar magana shine ba ba duka aka taru aka lalace ba kuma lalle gaskiyar magana shine mafi yawan mutane ba lalatattu bane kai dai lalatattun ne suke da ƙarfi suke da iko ko kuma in ce aka sakan musu komai amma mafi yawan mutanen ƙasar nan lalle ba lalatattu ba ne kuma har ku har am- har a manyan ba duka aka taru aka lalace ba akwai bukatar ne ya zama an haɗu ana kowane kowane bangare yana tanto mai wace gudunmuwa zan bayar in ka zauna kai kaɗai a gefe guda kana zaune kawai to sai haka nan za a ta kallon abubuwan suna gudana to amma aka aka dan haɗo daidai wani wuri aka fara cewa me ya kamata mu yi in wani yana wani abu kai ko kuma wani na- wa- wasu kuma ta wata hanya ana taimakawa sai a ga abubuwa sun fara sassauyawa to yanzu muna iya cewa dai yanzu eh, saboda kowa yana ya- ya- ya- ya ji a jika yana faman ji ma zan ce ainihin mutane su ko- kukan ya yi yawa har sun fara tunanin ina ne mafita to amma galiban idan su- yadda suke neman mafita din suna neman shi ne ta inda galiba fa ba za a samu ba suna neman mafita ne ta inda abin ya lalace kamar suna fata ne ya zama cewa ainihin waɗanda suka lalata al'amuran su zo su gyara to wannan kuwa wani abu ne da ba zai taɓa yiwa ba domin ko a tatsuniya wanda akan fara da gata nan gata nan ku a- a ƙare da kurungus to da zan da- bari in maka wannan tatsuniya amma ba ba- za ku ji tabbata tatsuniyan to ba na sha yin irin wannan tatsuniya ga ta nan ga ta nan ku wata rana ne dai aka sami wani sarki azzalumi yana ta cutan talakawansa suna ta ihu suna ta kuka ya kwace ma mat- eh, fulani shanunsu ya kwace ma manoma gonakinsu ya kwace ma masu ma 'yan kasuwa kayan omir yana ta- suna ta ihu suna da ya taka wannan ya murje ya ɗaura wannan suna ta neman mafita sai kawai watan wata rana kawai sai shi wannan sarki sai ya zama wali mutumin kirki sai sai kawai ya cece su daga cutan da yake musu kurungus macuci ya zama macici kurungus to wannan tatsuniyar ta tsaye ta tatsuniyantu ta ce ai ba haka ake yi ba ina in ya dawo ya ya dawo ya zama bawan Allah na gari ya zama mutumin kirki to barnan da ya adafa wa'anda ya cuta fa me ya faru da su shikenan sai a ce a ai yanzu yanzu ya dawo ya zama mutumin ki ba ya sake cutan ba to wanda ya taka ya murji ada ba ai shikenan to ba zai zama wali ba an gama zaka ce to wannan bai bai bai daidai ba Ha- ko tatsuniya ta ce haka nan mutum zai ce ba wannan ba daidai ba ne. ko ko tatsuniyan gizo da koki ne zaka ce in aka fara zaka ga mai mai mai aikin kirki shine yake kyakkyawan ƙarshe Za- mai mummunan aiki zaka ga yayi mummunan ƙarshe ina iya ma kuma wata tatsuniya wannan yar gajera wannan tatsuniya ce sosai zan zan fara daga ta nan ga ta nan ku wata rana ne dai wani wani mutum yana da arziki sai ya rasu yana da ɗa ƙwara ɗaya sai ƙanin ƙaninsa ya riƙe ɗan ya riƙe arzikin ya dunga takura ma eh, shi shi shi ɗa ɗin ɗan- ɗan ɗan ba ɗan ɗan yayan nasa baya ba shi komi to shi kenan abinci ma da ƙyar ake ɗan ɗan kaɗan ake ba shi to wata rana aka ba shi ƙosai wannan tatsuniya ce ba aka ba shi ƙosai ya ga shikenan kosan dan kwarar sai je can wajen gari shikenan sai ya shuka kosai din to sai kosai tsiro sai ya yi katuwan bishiyan kosai ya yi rasa sai ba sai dinga yin kosai ba ƴaƴansa kosai to sai shi maraya sai je kawai sai ya samu kosan duka sunan rutu sai ya ce sauko ita maraya sauko shan kosai sai ko- sai yana wannan wakan sai kawai kosan ya sowo ƙasa ƙasa ƙasa sai tsuntsun kai ce ce ce to shi ya- ya- babansa kanin babansa ya ta mamaki aka yi wannan maraya yake ta bulbulbul haka shi ga shi ba a bashi abinci amma kullum bulbul sai da ne ce sai ya ga abin da eh, yi ne yake samun abinci to sai ya bi shi sadarab sadarab bai san yana bin shi ba kawai sai ya ga ic- icen kosai sai ya yana sauko icen sa- maraya sauko icen kosai sai ya ga icen kosai na ta sauko sai ya ga ya tsuntsun kaya ce ya ce can sai ya ce sama dai icen maraya sama dai icen kosai sai ya koma can sama sai ce eh ashe ko sai yake samu shi ta ci tuka to ai da ya tafi si ma sai kalin baban nasa sai je kawai ya- ya ya ce sauko icen kosai sai sai sai ya sulmuyo shi ma sai ya tsuntsun shinka kai sai ma hawo tsire shi ya dunga ci ya dunga ci can sai kosai ko isan kosai sai fara sama da shi yana sama da ita mara sai yana sama da sai can sama da shi sai faɗo ya kare da kurungus wato wannan tatsuniya ce kun ga ainihin mai abin tsiya yaya ƙarshen sai kasance a yau shi ma sai ga abin tsiya haka ta haka ko tatsuniya haka take shi kaga shi wannan maraya da yayi saboda yana ana cutansa kaga ma inda kosai ma ya taimake shi ya tsoro har yana samun ainihin abincinsa lafiya lau shi kuma wannan kaga saboda abin tsiyansa kaga ma ƙarshe ma shi icen kosan yana na shi da ƙasa ƙarshen ma kare ne ya waye to kaga ainihin ko da ko nan tatsuniya ce mutane su wani ne ya zauna ya tsara amma sai dai tunanin cewa wanda aka cuta ya ga sakamako mai kyau wanda ya cuta ya ga mummunan jaza'in sakamakonsa to amma mu a nan sai muna mutane suna tunanin cewa wanda ke cutan ne zai zai dawo ya ceci mutane wato su ne suna ganin macuci sai kuma suna ta neman maceci kawai sai suka kawai suka ashe ba mu sani ba ashe ma macucin ashe shi ne ma macecin macuci jiya maceci yau wannan ba zai taɓa yiwa wato a taƙaice dunkula abin da nake faɗi shine wannan wani abinci ne muke ci bayan wannan tuwon da aka ci abincin da zai je ga ruhi cewa lalle fa mu sani cewa responsibility ne ya hau kan mu kuma kowannen mu wajibi ne ya hau kansa kuma da irin gudunmuwan da zai baya ba lalle ne ya zama ka iya magana ko maganan ka za ta yi tasiri ba don akwai wanda yake maganan sa ma ba za ta yi tasiri ba ko yayi amma akwai wanda yake in yi magana maganan za ta yi tasiri zai zama wajibi ya magana akwai wani wanda shi kuma zai taimaka wajen yadawa ta wata hanya ko da wato in aka tattaru ko da wata wani bangare ne kai abin da ya kamata ka yi ka lura cewa kai wace gudunmuwa za ka bayar kai kokari ka bada wannan gudunmuwa kar ka koma waje guda ana kana kowa yana ta kuka komai yana lalacewa abubuwa ba su gyara kawo kansu ba da kansu sannan kuma mutanen wata ƙasa ba za su zo ƙasar mu su gyara mana kuma mala'iku kuma ba za su soko daga sama su masu gyara mana mu ne da kanmu za mu ga al'amura mu ga yaya za mu yi mu yi ma kanmu gyara kuma wannan abin da muka yi zai zama kamar mun yi domin kawo kanmu ne da generations daban-daban da za su zo na 'ya'yanmu da jikokinmu kuma ko da mutum bai yarda da akwai ranar lahira to posterity ma yana judgment don yanzu ana ko yanzu ana ana ana ana magana dangane da mutanen kirki kuma ana yaba masu kuma mun san in ma mun amfana da wani abin da muke amfana da shi yanzu to sakamakon ayyukan magabatan mu in kamar yadda in ma muka go in su cututtuka daban-daban sakamakon ayyukan mu ne da kuma ayyukan wanda suka gabace mu saboda haka ainihin gudunmuwan da za mu bayar ba kaɗan ba ne shi ne ainihin mutum albarin resource forum kada kowa ya zauna waje guda a tattara resources ɗin waje guda to sai zama resource ɗin alhamdulillah an ɗan fara ɗan tattarowa amma wajen wajen cin abinci ɗin nan aka zo aka ɗan tattara aka da wa'yansu bukukuwa da suka shirya akan akan zai kan zama dandamali na haɗuwa a tattauna kuma yana ɗan kwakwafa da shefin tunanin mutane kuma akan ga tasirinsa a al'umma din akan ga sauye-sauye mutum ba lalai ganshi da sauri ba amma dai zai ganshi a dunkula abin da nake ƙwarin tunatar da mu shine dangane da yanayin mu lalle ne mu zama mun sami sauyi kwanan nake ji ana cewa shi shugaban kasa yana ambata cewa ba fa wani canji da za a samu in fa mutanen kasar nan ba su canza halayensu ba wani abu ne kowa kamar wani ɗan ƙasar nan kamar wanda ya ɗauka shi komi za a yi masa ne yana expecting komai ne ya zo shi ba zai komai amma sai a masa komai ba zai yiwu ba kowa yana ba da gudunmuwansa duk lokacin da ka ga akwai duty to akwai responsibility za ka yi ne za a yi maka give and take ne ba wai kai taking kawai za ka ta tsaye ba ka ce ina kaza ba a yi maka kaza ba maka to kai ma mai kun ka ta cewa mai ba a yi maka kaza maka kai kuma mai kake yi kowa ne ya duba ya duba a nasa bangaren ya ga wace irin gudunmuwa zai bayar na sa akwai akwai ina tsara a kurkun inugu wani ofisa wai shi ana ce mashi opera sai zo ce wai kullum kai kenan prayer prayer prayer kullum prayer to what about wai science sai ce akwai scientist ai sai ce to in ba su extending din eh, benefit din science din su su zuwa gare ka ba sai na ce they need clearance here sai ya dariya ya gane abin da ke nufi sai ya ce kowa da irin gudunmuwan da yake bayar ni bar gani ni ina firaya akwai abin da akwai abin- akwai abin da zan yi nima a nawa bangaren kuma firayar nawa na da amfani amma ni akwai abin da shi yana ganin kaman ni da na karanta economics na zo na maimakon in je shi in yi- in yi- in yi aiki na zo na ina amma su suka maka ni a kurkuku saboda tsoron abin da za su ga zai zai faru nan gaba suna ganin ideas din wannan wannan a a 1982 ne suna ganin ai- nan nan gaba idea din akwai haɗari saboda su a wurinsu kawai za su rufe duk wa- duk wata murya ne da yake ainihin eh, suka ji- suka ga ya saba mana su a lokacin da ni na shiga makaranta gaskiyar magana amma ya interview da na faɗa ma har a wajen mm, scholarship board da suka tambaye ni in ka ga makaranta economics din me za ka yi na ce zan zama civil servant kuma ni tunani yake zan zama civil servant ne don ina ganin shi civil servant is anonymous Ya- wannan ya bani sha'awar makaranta political science a all level wa shi civil servant ba ruwan shi kawai shi ya zo mana waje ta aikin shi kawai shi ni kuma ba na son hayaniya nakan so inda ba na masa a ji suna na ina son dan daidai wani wuri ne kawai na aiki na shiru ba ma wanda ya san da ni in ma ka ana cewa shi civil servant in yayi blanda politician ke dauka to shikenan ka gani ma ba a sani ba kawai in ɓace asibiti kuma iyakan gaskiya na haka nan ne amma da na je jami'a ne tunani na ya sake na fara tunani akwai abubuwa daban daban daban sannan kuma maimakon su kyale daga jami'a ma sai suka ce ba gashi na aje kurkuku na ce to shike yanzu kun bani wani aiki sabo yanzu eco- e- economics a zauna waje guda yanzu wani aikin kuma zai to ka kuma wannan sai kuma aikin in mutum ya lura zaka ga cewa su ma suna ganin cewa to ai kuma shi ma da ma sun sani ma da sun kyale na yi sirrin sabon jiki na ma da ma shi kenan da ma sun huta sai suka bani wannan aikin da suka bani Eh, na ai man da zan ga wanda suka suka kutun kutun suka ma abubuwan da zan zace na gode muku kun ga kun bani wani aiki na da da can ga abin da zan yi ni- ni a iyakan gaskiya na sibir sabon zan zama gashi kun mai shi ne ko fosi ma sibir sabon ne har yanzu amma dai ba a wancan ma'anan ba wato abin da ke ƙoƙarin ce shine kowa ya dubi wani bangare ne zai ba da gudunmuwansa ya ga kuma yana bayarwa iyan gaskiyan bayarwansa in aka yi haka nan to insha Allah komai za su zai zama daidai amma kar mutum ya zauna yana expecting cewa al'amarin al'amura za su gyaru ne da ƙashin kansu shi ba tare da nasa contribution ba ko kuma ya ta zauna waje guda yana ta complain yana ta complain kullum yana ta complain amma shi ke na na san mu complain kowa yana yi to amma kuma kai me kake wajen gyara abubuwa ba su gyara kansu wanne kula san abin da nake kullum mu jaddada maka kawo kan muke in mutum ya dubi kansa zai ga cewa to a inda nake ko ma a ina kake wace irin gudunmuwa zan bayar sai ya ga cewa yana ba da wannan gudunmuwa din Eh, sauyi kan mu muna ganin cewa lalle muna da kyakkyawan fata ba ma tsammanin al'ummar nan za ta zauna a yadda take yanzu kuma ba na tsammanin ba mu sa tsammanin za ta ci gaba da lalacewa in kuma har mutum ma bai ba da wata gudunmuwa ba to ya sani ba yana nufin ba wanda zai bayar ba ne. wasu za su bayar shine ne bai zai bayar ba shine kuma zai hasara kawai amma wasu za su yi saboda haka ma mutum bai ba wasu za su yi to da a ce ainihin wasu sun yi abu kai ba gudunmuwan ka gara ya zama a kai akwai taka gudunmuwar to na yi cewa wannan ko da mutum bai da akwai lahira ba akwai duniya ai ya santa za ta za ta yi jajin din shi nan gaba to kun ballantana mun yadda akwai lahira domin lalle kam in mutum ya sa hankali ya dubi rayuwansa ya dubi ya dubi yadda ake rayuwa a zo duniya ta hanyar haihuwa a batta ta hanyar mutuwa zai ga cewa to lalle hankali ya nuna akwai ranar judgment in babu yana nufin shi wanda ya halitta ba shi da hikima kuma ba ma kawai ba shi da hikima ba ne azzalumi wai ya kuma za mu jingina ma Allah wannan don ba yadda za a yi a ce mutum ya zo duniyan nan ya yi barna ya wuce kuma shi kenan wai ya escape injustice naka ne za a ce to me me yasa Allah ya halitta halatta ba halatta ba ka san dan adam baya baya ba abu baya abu banza baya da za a yi kaga mutum ya sassaka tebur ya jera su gurin ban shi aka ce teburan nan zaka sai ne ce a na yi tebur ne kawai za ka yi amfani da shi a ba za amfani me yasa ka sassaka ce to ai ka sani masa saki ne shi yasa na sassa ko mutum ya gine gine ya gurin ban shi aka ce a wannan ginin za ka zauna a ciki ne ce a za ka sayar ne a haya za ka sa a to me yasa ka ce ka sani magini ne shi yasa ne gini to haka suke tsammanin Allah saboda shi mahalicci ne kawai sai ya halitta yayi ne da manufa ba ba kawai kaw- kawai ya- sa- mu mu dinnan wani ne yayi mu kasan da muke zaune akai wani ne yayi ta kuma resources da muke gani sama da ƙasa wanda muke bukata don rayuwa duk shi ya samu yan mura to kuma yayi ne da wata manufa ba yayi ne kawai ba yayi ne don ya gwada mu kuma za mu koma gare shi mun ki komo so a rayuwar da za mu sami sakamakon ayyukanmu duk abin da mutum yake shi zai abin da zai gani ke ba man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda duk abin da mutum ya aikata ko ko min kankantan sa na alkhairi zai gani duk abin da mutum ya aikata komin kankantansa na sharri shi zai gani kamar yadda a wannan rayuwar kai ne kake yin kanka to a ranar a ranar sakamako ranar za ta zo abin da kai ne za ka gani lagayo kai saboda ka kana kana sana'anta kanka domin shi mutum haɗaka ne na gangan jiki da ruhi shi gangan jikin ne yake mutuwa a haƙa rami a saka amma shi ran yana shi baya mutuwa rai dama yana nan ka a wura shi a jariri kuma yana nan ran da mutum ya mutu don an cire an raba shi da gangan jiki ne amma yana to kuma shi ne mutum kuma yana to shi ne kuma za a yi masakamako kan abin da ya aikata saboda haka in ma ko da mutum bai yarda da wannan ba ma wata rana na zuwa zai ga cewa to lalle kam ko hankalinsa ma ya kamata ya nuna masa cewa lalle akwai kuma ina ganin cewa da yawan mutane da yadda sa ba su damu da abin da suke aikatawa ba a duniyan nan dun ba su tunanin akwai ranar da za su ba da za su ba da bayani ba su tunanin akwai judgment da suna tunanin da akwai da za su yi tunanin abin da zai don sun bisa da ɗabi'an hankali mutum yakan yi zubi don ranar kwasa yakan yi noma don ranar girbi yakan yi aiki domin ranar albashi saboda haka bayan za a ce rayuwanka ka yi ta a karin kawai alhali ba ka san cewa akwai wata rana da za ta zo za ka ga sakamakon wannan ka ce baka damu ba don hankali ya wannan ya saba hankali to shi kenan dai wannan dan tuwo ne kuma dai muka dan na dan gutsuro mana don duk mu tunatar da zukatanmu muna fata mu ga sauye-sauye insha Allah wanda suke dai wanda suka wanda za su daga al'amuran mu gaba muna kun fata yanayin da 'ya'yanmu nan gaba da jikokinmu za su rayu a kai su ce mana madalla su gode mana kan mu kuma gudun wanda muka bayar muna fata kuma ya zama ma a ranar da judgment mu dun mun da akwai ranar judgment ya zama rannan kuma mun yi nasara mun gode kwarai wa sallallahu ala muhammadin alaihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa Allah godiya domin zumuncin da muke a nan yau ni dai a wannan zama ni ba bako ba domin na sani wannan zaman idan na samu gayata kuma ina da lafiya zan zo wannan zaman malam idan kun manta zama ne na saukar da nawayan hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sallan lahiya ya yi yanka biyu rago ta farko tashi da iyalinsa rago ta biyu ta al'ummansa ni solomon da alun alufitali al'umma ne na musulmi to in an gayace ne an zuwa saukar ne da hakin hadisi malam a matsayin na kirista na da iko in tambaya idan manzon allah ya yi to kowa sai yi idan an samu jabin kirista bai san hakinsa ba to zai shi ina so in bar mu wani abin da zan gina akan abin da malam ya faɗa malam ya yi maganan aƙida duk waɗanda kun ji yau a ƙasan nan an lakaba musu munin sunaye a waɗannan yan kaza ne waɗannan yan kaza ne yan kaza ne to masu akida ne duk mutumin da ya rika abin da ya yarda da shi baya so a bi da shi wani lungu da bai fahimci shi ba ba zai yi kyakkyawan suna a wajen azalumai ba idan kasan nan na da akida idan kuma mutane sun kama abin da suka yarda da shi idan sun rike shi kuma sun yi shi to yau da kasan nan ba tana cikin wannan halin ba to an samu mutane ne suna rikita yau su kaka kakan su bari gobe ka ga baki su ana suna birkin mahan kaka wannan irin halayen sai ta zama wani cuta wanda ta kama addini dama mu kafin mu yi wayo addini ita ce ta zama abin da ta rike kowa idan an kwaba kowane siya an yi wani kowane rashin gaskiya ana zuwa gaban malamai sai su ce kai ba ka da gaskiya an zo gaban fasu za su ce a wannan mutum kana da gasken ka to yanzu a gaban malamai ma da kyar za a samu gaskiya in an wuce gaban fastocin ma za a samu aje fitina mutum domin me an doke addini aka mika wa yan siyasa sun saye addini da dalar amurka sun saye shugabancin addini da dalar amurka kuma sai suka mai da kasar nan ta zama wajen buga dodo shi wannan ne ya sa a kasar nan ana kashe mutane za ka samu yan najeriya ma yan kasa wanda ba ma suke rike da wani kulki ba idan ma sun fi za su yi zanga-zanga ba mu yarda da zalunci ba za a tafi kashe su in an tafi an kashe su kuma za a ce a su ma mun san su yan fitina ne kuma sai ka ji wajen su ma su fita sun ce a dama su masu tada masifa ne al'umma irin wannan ubangiji allah ba zai yarda da shi ba malam babana abokina aminina ai waɗanda suka sa baka ta kai aikin civil servant nan ba mu ma sun taimake mu malam domin da kana cikin civil servant to wallahi talahi da kana na cikin wurin za mu dinga jifanka da dutse yau domin wa ya sani da an je wajen an je an yaudare ka kai ma da zaka shiga sa hannu a cikin magana raba dalan amerika da dare amma kaga tun da allah ya nufe ka da aikin alheri ya cice ka sai ya sa waɗansu kuma suka sa ka canja hanya mun gode wa allah domin wannan gaskiya domin rayuwanka don me malam ba abin da baka gani ba kai kuma kullum in an da ke kura kai an kara mata karfi kamar a'a wannan na iya hana ka yin kaza sai a daraje kayi fiye da haka to me gaskiya ko ina ka kai shi zai fita da gaskensa ga yan najeriya hada hannu zamu yi za mu hada hannu mu yaƙe abu guda wannan iblis da aka zo da shi a arewa na bambance bambance na addini idan ba mu yaƙe ta ba za ta yaƙe mu babu wani hujja wanda kirista yau zai ce baya son musulmi ina gayawa mutane mutum na farko wanda ya gayawa duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama wani babban mutum kuma zai zama wani abu a duniya ai kirista ne mai suna bishop heriyata bishop heriyata shi ya fara bada babban malami na addinin kirista ne ba musulmi ba kenan sako mana sanar da annabci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malamin addinin kirista ne ya sanar da shi yayin da yana matashi zai je zai raka kawunsa kasuwa a siriya wannan babban malamin ya ce na ga mutane laraba suna zuwa amma kuma akwai mutum guda a cikin su wanda akwai alaman gajimare a kansa da suka kai ya ce a kawo mini su da aka shigo ba a shigo da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce iyakan ku kenan suka ce babu akwai karamin yaro amma yana lura da rafuma suka ce a kawo shi yana shigowa wannan alamun da ya gani sai ce musu to ku ba ku sa ido akan wannan yaro in ba ku mai da hankali ba yahudawa sai sun kashe shi don haka ku lura da shi zai nan gaba zai zama wani abu to idan matinsa ne ya sanar da wannan sakon da allah ya bashi yau an dawo kuma ana bin musulmi ana kashewa da ne wanda kuma ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mutumin da ya kai shi a dutse da ya danna mishi kai ya ce ka yi karatu ya ce a ya ce ka yi harfi na uku ya ce ka yi karatu a cikin sunan Allah ka da da ce ka da kuma ya waraka ya ce wannan ba mutum ba ne mala'ikan Allah ne sunan shi gabriel shine mai kai sako wa annabi musa krista ne ya faɗa saboda haka ina ne hujjar yau za a tashi a jinin kirsa a ce a ba a yarda ba mai ba yarda da shi ba ga musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka ba hannu akan yarjejeniya wanda muka ce da shi a turanci covenant of the catholic wannan yarjejeniya yake wannan yarjejeniyan za ta ci gaba illa har duniya na nan duniyan ta tashi tunan karya alkawarin don haka idan dai za mu yi addini sai a koma ga littattafai na ganga wa mutane musulunci ta kawo ne akan ilimi da neman ilimi a turance an ce go in search of knowledge as far as sin tana kenan ko saboda haka mutumin da baya da kyakkyawan sani ba zai jagoranci addinin musulunci ba ba yi ba domin ita musulunci ta kafu a kan sani ne to kuma rabin sani babban hasari ne don haka malam ina ba da shawara za a ci gaba da wannan zaman a bude wannan zaman a kawo mutane mu yi musayan ra'ayi mu tuntube juna mu fahimce juna mu gane cewa mutum ɗaya muka bauta mishi Allah a ranar tashin kiyama kowa zai ba da hisabi a cikin kurani ta ce kowane rai zai dandana mutuwa a cikin littafin mai zarfi ya ce it is appointed for man to die once thereafter come judgment kenan duk wani siyan da ake bugawa akwai rana da za mu sake hadu haka amma ba za mu hadu hankali a kwanci haka ba domin a ranar ana neman kowa ya faɗa me yayi to akwai waɗanda za su zo hankalinsu a tashe saboda suna neman kamar su samu yadda za su yi cikin miyagun ayyukan da suka yi lokaci ya kure akwai wadanda kuma za su zo da farin ciki domin su yi imani da Allah suka bauta wa Allah kuma lokaci ya zo a saka a wannan rana ba za ka ji an ce ga Sheikh Elzazaki ba ba za ka ji an ce ga Solomon Dalun ba amma ga mutane wanda Allah ya halice su za su kawo isabi don haka kowa ya dawo da hankali a cikinsa da waɗanda za su yi shugabanci su yi cikin tsoron Allah malam a ba kowa hakinsa bar maganar zaman lafiya ma ko maganar adalci duk inda akwai rashin adalci kada a yi magana zaman lafiya domin rashin adalci ba kyakkyawan makwabci ne na zaman lafiya ba Najeriya ta yi adalci za ta samu zaman lafiya kaduna state ta yi adalci za ta samu zaman lafiya mutanen plateau su yi adalci za su samu zaman lafiya ko sun kira mitin da shayi suna sha har tashin duniya in ba a yi adalci ba ana na ana ware wurin su cewa a'a ba ba a so a gansu ba ana na ana kwashe kayan mutane suna kuka salin a ce masu fitina ne ba a ji kukan nasu ma akwai rigima cikin shi salin nan kuma an zalunce su wallahi wallahi ba za a ba samu zaman lafiya sai a yi adalci majalisar ɗinkin duniya ta yi adalci da yi wa kasashe wanda aka daina su a ba su ake su a ba wa kasan palestine kasan kanta a ba wa yahudawa kasan kansu a ba wa mutanen eh, south Arabic republic kasan kansu duk wanda aka zalunce shi yana neman ya daga kai a taimake shi ya samu cin gashin kansa nan ne ba za a samu zaman lafiya amma wani munafuncin neman zaman lafiya ba magana adalci za a yi ba ba za a samu zaman lafiya ba bangi jalla ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah kuma ya tona su gurin da suka mu zaman lafiya Allah ya sa wani rana kuma mu san cewa su wane da wane ne munafukan zaman lafiya a Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh sale nan sai babban addu'a ce Allahumma taqabbal minna wa minkum gaskiya na samu karfa sosai a cikin mu'amala da sanin malam da sanin wannan abin da kike da shi kuka da wannan wannan shi ne nasara domin abin da manzon ku ya bar ku ya ce ku rike su an ku rike ka ya ce shi ne nasara ku shi ne nasara ba zan so kawo wani magana ta ta gefe ba amma zan ce abu da karshe ina son ko da malam da wannan zarafin na zo sai da abokina na a garin na kira na ji ba su magana nan amma ba
muna roƙon ka ya rabbi ka mai da kowa gidansa lafiya muna roƙon ka ya rabbi kuma ka ka maimaita mana ga na shekaru masu zuwa muna roƙon ka ya rabbi da abin da zai shigo tsakanin mu ya bata tsakanin mu Allah ka kawar da shi duk abin da zai shigo tsakanin mu ya gyara al'amarin mu Allah ka kawo mana shi Allah mu sarki ka ƙara kusanci da zumunci da ƙaunar juna a tsakanin ka kyautata al'amuran kar ka bar mu a wannan mawuyacin hali da muke ciki kai ne ka halice mu kuma ka san halin mu raunin mu mu raunana ne ya rabu ka taimake mu da taimakon ka ka kiyaye mu da kiyayen ka ka kare mu da kariyan ka ka tabbatar da zukatanmu da ƙafafuwan mu daram ya rabu alamin ka kiyashe mu sharrin kawo kanmu da sharrin shaidan da rundunoninsa ka zaunar da mu lafiya kuma ba mu lafiya a jikunanmu da yauran arziki ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابيتنا واصلح ذات بيننا وعلق بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنون الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فإن شاء الله يا الله
Thank you.